Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Mabai Matazurot, Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Jagoran shekarun Mustapha Idris domin ci gaba da karatu a littafin Maulana Gushe Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu na Ruhul Adab yau 25 ga watan Disamba miladiya 2009 wanda ya daidai da tara ga watan Muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya a har kullum muna faɗi duk inda mai sauraron karatu yake in yana da tambaya ko neman ƙarin bayani yana iya tuntuɓar mai karatun a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akar muku na bismillah
يا ربنا بسيد المسعد ونوره وقيده المدراد فهبنا العلوم والمآرف وعطينا المرام والعوارف يا ربنا بعد العباس وطيره ونوره الإبراس وافتح قلوبنا بخير لما والله أدرى منه الأمة يا ربنا بخير سماتك بنور وعلم سماتك يا ربنا بخير تلاوي ومن بسر ليهاوي وقالنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سكرتي ومن بيد قيدي نيل لنا العديد والجبال وإذعنا الجنون والكبار وقالنا الكنوز والعيون وقفنا الأدران والغيون يتكن القليل وقلبنا والمرض الجميل فأمرنا المرض يا غليم والليل الأمر يا عليم صلاة وسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وانجداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذمة الشيخ ادخلي لنا بهذا المحضر والفاته بنظرة تاتي لنا بالسبب الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuljalal wal ikram yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan rana mai albarka tara ga watan almuharram wanda yake gobe kuma za mu shiga goma ga watan almuharram din a abin da ya shafi tasu'a da ashura dama jiya mun yi magana akan tasu'a a ashura ne ya rage wanda yake gobe in Allah ya ja da ranmu insha Allah sai mun kai karshen karatu za mu yi magana akan wannan ne
وتعظموا الحزن وذكر الموت عيب امرئ ولا عيب منك كثيرا فرب ذي امرئ اغبر ولو اقسم بالمولى بارك دروا لا تدرن مسلما ولو ظهر دورا على يديه دعف فاغتصر فإن للخلق عباد الله فلا تدرك عباد الله ولا تترد من يدور عبدك فإن أتى فتكين ربك ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسه كذا سؤال الميت لا بد أن تقدم تعلما فكن لشرعة الإله موكما فللمؤمر هو إمام العمل كما أتى خير الرسل حتى العلوم أربع ذا السالك أولها عرفان رب مالك وتابعا تعرف ما يعلق على العرف فذاك حقق ثالثها عرفان حال النفس من قدرها وكيدها والتسبيح
بسم الله الرحمن الرحيم
da sunan Allah mai rahama mai jin kai
لا تغفرن مسلما
maulan mu shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa jazakallahu anna khairan ya ci gaba da bayani cikin littafin sa mai suna ruhul adab lima hawa min kalim wa adab a bayan ya kare mana wasiya can baya ya ce mu daina neman girma a wurin halitta mu nemi girma wurin Allah Allah shi ke ba da girma da halitta baki daya da mala'ikunsu da rawahanansu da aljanunsu da mutanensu da dabbobi da sandararrun abubuwa za su faru a kan su rika ka shugabanci Allah bai rubuta maka ba za ka tashi banza ne wofi kurum amma idan Allah tabaraka ta'ala ya rubuta maka girma da daraja da mala'iku da rauhani da aljanu da mutane da dabbobi da tsirrai da jama'a za su faru a bisa sauke ka su ma za su tashi cutar ba babu yanda za su yi da kai to shi ne shi warfi Allah ne ce to ku daina neman girma wurin halitta ku nemi girma wurin Allah domin Allah shi ne wanzacce to kuma yau shi warfi Allah ya ci gaba da yi mana magana akan wulakanta musulmi shi ne shi warfi Allah ne ce la ta hakiran nan musliman karka kuskura in dai kana jin wasiya ta karka wulakanta musulmi musulmin nan dan dariƙa ne ko ba dan dariƙa ba ne babu abin da ba ka halice shi ba abin da annabi ce addinu an nasihat in ya yi kuskure kira shi ka mai nasiha in za ka iya in ba haka ba kyale shi da mahalicin kuskure in ba haka ba ubangiji ya yi fushi da kai yanzu ko kuma ubangiji ya jarabce ka da abin da ya jarabce shi da shi Allah bai so a taba masa halittarsa shi yasa shi ce la ta kiran da musulman kar ka wulakanta musulmi لا تذكر عيب امرئ kada ka rika faɗin aibun mutum والعيب منك قد يرى shi ya ce ai wal aibu shi aibi ninka daga wurinka ne ba kadi wara hakika ake ganin sa kai kana hango aibi daga wurin wani baka san kai ne ke cikin aibin ba da za ka lura da al-mumin yur'ati mumin to da ka gane kanka ka gani shi yasa dubaye suna cewa ma'abota zunubi su suke ganin kowa ne zunubi ne ma'abota duhu suna ganin kowa cikin duhu sai da sun shiga cikin duhu sun duba gaba zuwan makon da ne ba su har kansu ma ba sa gani sai ce kowa ma yana cikin duhu ne ta kuma abota haske su ma gani suke kowa cikin haske haka ma abota tsarki gani suke kowa mai tsarki ne in ka faɗi laifin wani ma wani sai ga wani wani ne sharri ne ya za a mutum ya aikata irin wannan sai da shi ya ga abin ba zai ma yiwu ba shi ko wanda ɗabi'a ta kenan gani ta kowa ba za ka taɓa faɗin salihi ne ba ta ba ta shi idan mutum ya lalace gani ke kowa ma lalace to da kabi inda kamar wani mai karfi shi ya yi kokari ya kayan fito laifi irin nashi ya yaba masa to shi ne shi wasu yalla anu ya ce a karka wulakanta musulmi kuma karkar ka faɗin aibin mutum domin aibi da kake gani daga wurin ka ne fa ake ganin sa wani mawaki yana faɗi yana cewa wala taryan fil ardi dunaka mu'minan ولا كافرا حتى تغيب في القبر فإن ختام الأمر أنك مغيب ومن ليس ذا خطر يقاوم من المكر yace karkar da kallon a duniya ba wani mumini sai kai kadai kawai ko kuma a ce kafiri karka ga haka a ce wani ne kurum kafiri yace karka ga ko ɗaya daga cikin waɗannan biyu karka kai kadai ne mai tsarki karka ga wani ne kawai mai aiki har sai ka ga kanka a cikin kabari dan za a iya canzawa kana cikin haske a dawo da kai duwa dauke na duwa kai cikin haske kana cikin bin Allah sai a kai ka cikin sabon Allah a ɗauko ne sabon Allah a dawo da cikin bin Allah ko da ka abin juyawa yi in mutum bai hankali ba shi kenan yanzu yana cikin surutu sai a juya shi kenan sai ga wani ya dawo inda kake ba dama kuma ka ce wurin ka ne haka Allah ya kira ya ce domin ƙarshen lamari ba abin tsorewa ne ba wanda ya san yaya ake ya ƙarshe yake duk wanda ba tabbato ba to yana tsoron makarin ubangiji dama ya faɗi wala ya mun makarin da yin kawul khasu ba kowa ke amincewa makarin Allah ba sai tabbato saboda ka wanda ya san Allah yana cikin tsoron Allah daimin ko ne Allah ya baki sai yake ga ya mutu da abin lafiya dan in baka yi wafati ba to baka da cikakken aminci tsakanin ka da Allah saboda ina kai da baka aminta ba har zaka zagi wani ka to shi ne yace lallai al'amarin aboye ka ba ba a fili ke ballantana har ka samu bakin zagin wani ka wani kuma yana cewa fala ta hakiran saksan من الناس أنه ولي إله العالمين ولا تدري فضل القدر عند الله خاف من الورى كما خفيت عن علمهم ليلة القدر yace karka kuskura ka wulakanta wani mutum daga cikin mutane watakila wali ne na ubangiji tabaraka ta'ala kai ko baka sani ba yace ma'abocin girma a wurin Allah boyayye ne a cikin talikai kamar yadda aka koyi lailatul qadri haka Allah ya koyi nashi yanda kaga kowa yana fafutukan neman lailatul qadri cikin watan ramadan to haka ake neman waliyai za ka iya ganin mutum a wulaƙanci a wurinka ba bakin komai yake ba ka wulaƙanta shi wataƙila wanda kake nema ɗin ne shi ne wannan da ka wulaƙanta sau da abin babu alama ba zai ka gane wataƙila wanda kake ganin alama kuma na banza ne Allah bai ma yadda da shi wanda ka riƙe kai zuciya ka tare cewa shi ne a wurin Allah ba shi bane wanda ka rena kake zagi kake ganin za ka iya la'anta shi a wurin Allah shi ne so da ka shi yasa haramun ne ko da Allah ya mara kashafi kana iya ganin abin da ke cikin asraran halitta cewa wannan mutum banza ne wannan mutum kirki ne wannan mutum kuka ce karka kuskura ka furta da baki daga cewa wannan mutum banza ne wataƙila san da aka yi ma kashafi kaga mutum banza ne kamun ka ankara kuma an juya an mai da shi na kirki kana cewa mutum banza ne sai Allah ya tsine ma shi ke kashafin ka ya dama bala'i saboda ka shanin Allah da bayi abin tsoro ne wajibi ne mu kiyaye bakunan mu tsakanin mu da halitta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa al muslimu aqul muslim لا يظلمه ولا يخذله ولا يهجره بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم مسلمي دو أول مسلمي kada ya zalunce shi kada ya kaskanta shi kada ya wulakanta shi ya ishi mutum wulakanci ya wulakanta dan uwansa musulmi ya ishi mutum wulakanci a wurin Allah ya wulakanta dan uwansa musulmi sai sa shi Ibrahim ce la ta haqiranna musliman karka kuskura ka wulakanta musulmi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullul muslimi ala muslimi haramun irbuhu wa maluhu wa damuhu dukkan musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne mutuncinsa dukiyarsa da jininsa to saboda haka lallai ya kiyaye wannan kuma ya ishe mu faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى فتحه صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يقول Allah baya duban zatotinku kuma Allah baya duban dukiyoyinku a'a Allah tabaraka ta'ala zuciyoyinku yake dubawa da ayyukanku tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake manzo Allah yana nuna kirje to kaga ashe sai ka fasa kirjin mutum kaga ba tsoron Allah sannan ne zaka iya yin abin da zaka yi to dai duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana toshe kohobi ne na cutar yan uwa musulmi so da ka mu kiyaye yan uwa daga cutar yan uwan mu musulmi kada mu afka cikin ainihin wato ramin da ba za mu iya fitowa ba sannan wani mawaki yana faɗi yana cewa la tansa muslim masayin nasi ma kataru fa yahfiqu Allahu sitran am masawika wa dhkur mahasin ma fihi idza zukiru wa la ta'id ahadan minhum bimadika kada ka rika neman laifukan mutane ba mutane suna ɓoye laifukansu kana ji kana wato wato tonawa kana faɗi yace ana nan Allah tabaraka ta'ala zai tona aibin da kai ka aikata ka boye ka rika faɗin kyawawan ayyukan mutane in an ambaci sunansu kar ka aibata su da abin da yake gare ka abin da yake laifin ka in an faɗi sunan mutane ka faɗi abin da ka sani nasu na kirki kar ka ɗauko laifin ka ka yaba musu suka ce idza shi ta an ta haya waje muka salimun wajahika mawhurun wa irlika sayyinun لسانك لا تذكر به عورة امرئ فإنك عورات وللناس ألسن وإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها أيا عين لا تنظر فللناس أعين وعاشر بمعروف ودار من اتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن kace wai idan kana so ka rayu rayuwarka ta yi kyau addininka ta yi kyau mutuncinka ya zama abin kiyayewa sannan martabar ka ta zama ka tangaggiya to harshen ka karyar kafadin aibin mutane domin kai ma ba kana da al'aura mutane ma suna da harshe da ka faɗi aibin wani to shi kenan za ka ga harafa kai ma a kanka suka ce idan idaniyar ka ta ga aibin wani to ne da ita ya ce idaniyata yadda kika hango aibin wani ni ma ina da aibi su ma suna da idanuwa su ma sun ganawa saura ka saurara ki shiru to waɗannan duka dai hanyoyi ne na tare ƙogogin aibata mutane Allah kiyaye mu daga wannan farubba ji imrai to shi radiyallahu anhu ya san waɗanda aka yi wulakantawa din a cikin mutane sai shi ya fara yace to da yawa zaka ga mutum ma'abocin ya gabbun tuba agbara mai kura wato mai datti saboda irin su aka fi zagi za a ga mutum rigar shi a gaskiya duk ya yi datti ya yi kura gashinsa duk ya dunkule takalmin da zai sama babu
walau aqsama bil maula shi ya ce wannan mutum da yake gani da zai rantse da ubangiji a barra da ubangiji ya kubutar da shi daga ainihin kafarar da zai qad rawahu ya ce wannan hadisi ne haka aka rawaito wato abin da yasa farko shi ya kawo ya ce a la tahqiranna musliman la tasra aiba mrin wal aibu minka ajra kar ka wulakanta musulmi kar ka rinka farin aibin mutum domin aibi da gare ka ake ganin sa to sai shi ce to farubba zi imrayi da yawa za ka ga mutum ma'abocin ya gaggun kufa a gabara mai kura walau a kama bil maula da zai rantse da ubangiji a barra to da ubangiji ya fitar da shi daga barin wato kafara kadrawo hakika haka aka rawaito a jesu wato dalilin wannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke rubba ashhas adbara zi imrayn la yu'ba'u lahu law aqama ala Allah la abarahu yace da yawa za ga mutum ma'aboci ya gaggun tuba mai kura ne da shi kaman almajiri haka ba a damu da shi ba amma da zai faɗi abu da abin ya tabbata a lokacin da ya faɗi in ya rantsa sai abin ya faru sannan imam tabarani ya fidda hadisi da isnadi ingantacce daga abi hurairah Allah ya kara mar yadda yace inna ahlul jannati kullun ash'af adbara zi imrayn la yubau lahu idza sta'zanu ala al-umara idan yu'zanu lahum wa idza khatabu an-nisaa lam yunkahu wa idza qalu lam yunsat liqawlihim hawa'ij ahadihim tatakhallalu fi sadrihi لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم من قال الله صلى الله عليه وسلم دليل من حق وترانا أنا زولي sai wani mutum ya yi ado yana kamshi ya wuce haka sai man da Allah ya tambayi sa bai ce yaya wannan da zai da zai nema aure a wurin ku zai samu kuwa ya rasulullah ne nema aure a guje za a bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaya idan yayi magana za a saurare shi kuwa sabon da ya su lalu ko ƙarya yi yadda za a shi ke nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru bayan ya wuce sai wani kuma ya taho da ya gajiyar riga duk yayi da ya yi kura sannan ya ce yaya wannan ba wannan ya da zai nemi aure wurin ku zai zai kace ai wannan ya rasulullah bai dade ya nemi aure bai samu ba to yaya ba da zai magana za a saurare shi suka ta wannan ko zai rantse da Qur'ani wannan ba wanda zai saurare shi shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi sai manzo Allah ce kun ga wannan me yagaggiyar rigar nan me kuran nan me dattin nan ya fi irin wancan da ya wuce mai gaggawar rigar nan cikin ƙasa baki da kwaya ɗaya ya fi irin wancan cikin ƙasa da zai rantse da ubangiji to da ubangiji ya tabbatu ake kira rijalun inqilabul ayan waɗansu mutane ne Allah ya yarda da su amma halitta Allah ba ta yarda da su ba saboda ba su da kuɗi ko ba su da daraja a idan mutane amma da za ka sa farar riga ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa baka ka sa ta Allah zai mai da ita baka dan ba zai kafara daga cikin irin su akwai wanda an taɓa kulla masa sharri da makir ana azumi sai aka haɗa baki da wasu 'yan ta'adda sai kawo masa hadiyar kiya aka ce wa ai nono ne yana cikin karatun Qur'ani ya ce ga ga nono nan aka rauka Allah an sha ruwa Aisha ana ajewa sai suka koma ta wurin waɗanda suka turo su din sai aka koma wurin hukuma aka ce ai malam wani da ake ganin sa da murta ai jiya ma yake sha sai jiya kuma ai jiya kuma ai ai yanzu haka ma tana nan a gaban sa jiya yake kurma sha ruwa ya kwankwaɗe abin shi kenan aka zo bawan Allah yana karatun Al-Qur'ani bai ma san me ya faru ana wani me ka aje gaban ka yake nono ne ya za ka ce nono yake billahi allazi la ilaha illa huwa nono ne aka ce to a duba yana ana daga da kauri ke fita ya zama ke girmo sai muka ga ba abin ya fi karfin su saboda abin yana da girma to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan wani daga cikin sahabbai talaka ne bai da komai manzo Allah ya duba ya duba ya gaba komai a gidansa sai annabi ce law qasima nuru hadha ala ahli al-ardh law ta'ahum yace wallahi da za a raba hasken mutumin nan a cikin mutanen duniya baki da hasken sa kurin ya ishe sai annabi ya fita wata ran kuma annabi ya ce sahabbai ala akhbirukum bi muluki ahli al-ardh sai suka ce bani ya rasulullahi yanzu ba na ba ku labari ba ji muluki ahlul jannati su wane ne sarakunan yan aljanna sun zaɓar da cewa ya rasulullah muna so mu san su waye sarakunan yan aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu da'irin mustad'azin agbara ash'asa bi imrayni la yubaylahu law aqsama lillahi la barahu sai annabi ya ce duk wani rarrauna abin raunatarwa ga shi bai da kuɗi ga ko mutane ba su ɗauke shi bakin komai ba to wannan irin waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a za ka gansu ma abota ya babban tuba masu datti ba wanda idamu da su da za su yi rantsuwa da ubangiji da ubangiji ya kuɗa da su to wannan shi ne ma'anan wannan baiti wani bawan Allah yana faɗi yana cewa lillahi fil khalqi asrarun wa anwaru wa yastafi Allahu man yardi wa yahtaru la tahqiranna faqiran in mararta bihi faqad yakunu lahu hazzun wa miqdaru wal mar'u bin nafsi la bil nafsi ta'rifuhu قد يخلق الجلد والهندي بسار والتبر في الترج قد تخفى مكانته حتى يخلفه بالسفك مسبار ورب أشعث ذي امرين مجتهد له على الله في الإقسام إبرار yace kai in baka sani ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da asrar yana da hasaki amma kuma a cikin halitta ya aje abin shi a cikin waɗansu mutane ya aje asirai shi a cikin waɗansu mutane ya aje hasaken shi Allah yana zaben wanda iga dama iso a cikin bayansa yace to saboda haka karka kuskura ka wulakanta talaka ko almajiri ko wanda ba komai ba a wurinka idan ka haɗu da shi domin zai iya yiwuwa wannan mutum da ka wulakanta yana da rabo a cikin waɗannan asrarai da hasashen nan da Allah yake ajiyewa a cikin bayi wata gino yana da garga a wurin Allah kuma ka je ka wulakanta shi yace kai mutum da kake gani ba da ransa ake gane shi ba da rigarsa ba da zuciyar shi ake gane shi ba da rigar da isa ba za ka iya ganin mutum da riga amma zuciyarsa iri ɗaya da na fir'auna za ka iya ganin mutum wato da riga kana ganin kamar shi ne na Allah a rigarsa amma kuma a zuciya iri ɗaya ne da fir'auna za ka iya ganin mutum a riga kana ganin shi ne wulakantacce amma zuciyarsa tana kwaikwayon zuciyar annai musa ne ko kuma zuciyarsa tana kwaikwayon zuciyar annai muhammad wanda kuma kake ganin shi da kima watakila zuciyarsa tana kwaikwayon zuciyar abu jahali ko abu lahab saboda ka shi yasa abin babu sifa shi ne dalilin da yasa wai ce wal mar'u bin nafsi la bil lubbi ta'rifuhu yace mutum da zuciya ake gane shi ba da riga ba kad ya khalaqul jibd wal hindi battar ku dai zai iya tsufa amma takobi tana nan ga yawo jini na wuce uwar kanji ga kuban ya tsufa ta lalace rigar da ake sa takobin ke da shi ne ku biya shi to amma ba takobin tana nan kaifin tana nan yadda yake za ka iya ganin gidan takobi kuban lafiyayyen gida an mai ado da zinari amma sai an yi da gaske zai iya yanka rago da zai yi a ce ai fara ɗaya wuya ya cire ba wata takobin kuwa za ka ga kuban ya tsufa amma ba tsara ɗaya za ka tsinke wuya sau da wani za a gan shi a riga a wulakance amma ba in ya ɗaga hannu ya ma addu'a shi kenan kamar yadda shi wa laraba jeje ke ce ibrahim tiraji idan ya ce da kai urus sai ka mace da tsiya sau da wani ya maka addu'a yanzu yanzu ne allah tabaraka ta'ala zai karba shi ne ce to lallai mu kiyaye ya ce wa tibir fi turbi kad taksa makanatu zinari a cikin turbaya martabarsa tana koyuwa ba za ta gane darajarsa ba amma idan aka yi hirin gursumeji ba aka ji aka aka aka sa mai wuta ya sha wuta aka kera shi sai ka ce wallahi ba shi aka hakowa a turbayan nan sau da aka haka za a ga mutum ya yi tafi amma can cikin ba ya fi zinari haske haka za a gan shi a wulaƙanta a tsifarka amma a can jiki abin ba dama shi ne ce to wa rubba ashhafa zi imrayn mustahidin lahu ala allah bil ihsan ibrahim da yawa za ka ga mutum wato yayi da rigarsa ta yayyage gashin sa yayi dukun dukun kudin aski ma bai da shi amma ba mujtahidi ne tsakaninsa da Allah da zai rantsuwa duk sallaka yanzu zai ce wannan dan wuta da shi kenan an gama da kai sai ya yafe dan ka ji ka taɓo na Allah shi kuma Allah yana fushi da fushin mutane nashi akwai mutanen da Allah tabaraka taala ya yarda da su in suka yarda da kai ya yarda da su in suka yi fushi da kai ya yi fushi da su dan ba za su yi fushi da kai dan san zuciyarsu ba to saboda haka lalle yan uwa mu kiyaye wannan لا تدرن مسلما لا تدرن مسلما so yace kada ka cuci musulmi ولو أزهر دره ولو زهر در على يديه ko da cutar ta bayyana a hannunsa cewa su fara cutarka kada ka ce za ka rama idan musulmi ya cuce ka to ka yabe masa kar ka ce "Ah, ai ya cuce ni ai kaza ai kaza ai kaza da yawa za ka yi zuwa wurin ramawa sai ka aikata masa abin da ya ji abin da ya maka da yawa kuma cutar nan da ya maka watakila ka yi zikirori da yawa ka yi azumomi da yawa ka yi salloli da yawa ka yi sadakoki da yawa amma makamin da kake so ka kai waɗannan sallolin sun kasa iza ka cutar da yawa ita za ta kai ka wannan matsayin nasu shi yasa shi wa rajalla an shirki ya san wannan sai ce la ta turrun nan musliman walau da har durrun ala yadayhi kar ka cuci musulmi ko da ya bayyana cewa shi ya fara cutar ka
دابا a ko da yaushe فاغتفر ka yafe masa abin da muke nema kai kenan yanzu shehu la ta durrun nan musliman kada ka cuci musulmi walau da har durrun ala yadayhi ko da cutar ta bayyana a hannunsa cewa shi ya fara cutar ka daban a ko da yaushe fattafir ya bi masa bayan Allah suna cewa kun kai masu isa fa inna Allah zu karamin wa ma alayka idza azlamta min ba'si illa sunatayn fala taqra- fala taqrabuhuma abadan ash-shirku billahi wal idrar bin nas suka ce ka kasance biyan da kaga dama biyan da kaga dama kake so kai rayuwa ka je kai rayuwarka domin Allah tabaraka wa ta'ala ma abokin karamci ne zai iya yaje maka duk laifin da kai Allah zai yaje in jiya ka sha zai yafe in ta ta kai zai yafe in zina kai Allah tabaraka ta'ala zai yafe suka ce sai dai abu biyu tal karka kuskura ka kusance su ashirku billahi wal izrar bin nas karka hada Allah da wani kuma karka cuci wani wannan abubuwan guda biyu su za su ja maka bala'in da ba za a yafe maka ba amma in jiya ka sha Allah zai iya yafe maka in zina kai Allah zai iya yafe maka in ta ta kai kashi ya ce المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده musulmi shi ne wanda 'yan uwansa musulmi suka aminta daga sharrin hannunsa da kuma harshensa to sai da lallai 'yan uwa mu nisanci cutar 'yan uwan mu musulmi
فإن ذا الخلق ce to domin cewa ita wannan halitta عباد الله bayi ne fa na Allah fa karka kan fa kawai ka dauka ba wanda yi su akwai wanda yi su wanda yi su kuma shi ne Allah
فلا تدر أخي عباد الله sai ce dan uwana in dai ka gane cewa Allah shi ne ya halitta halitta to fala tadur ahi ibadallah dan uwana kada ka cuci bayin Allah in har ka iya fahimta cewa Allah shi ne ya halitta su to dan uwa kada ka cuci bayin Allah ولست ترضى ai kai ma ba za ka yadda ba من يدر عبدك da wanda yake cutan bawanka وإن أتى ko da ko bawan naka yayi laifi فاتقين ربك to saura ka ji tsoron ubangijinka in har kai ba ka so a cuci bawanka wato ma'ana ɗanka ba ka so a cuci matarka ba ka so a cuci ƙaninka ba ka so a cuci yayanka ba ka so a cuci babanka ba ka so a cuci babarka to kar ka cuci baban wani kar ka cuci babar wani kar ka cuci matan wani kar ka cuci ɗan wani kar ka cuci ƙanin wani kar ka cuci yayan wani kar ka cuci bawan wani ballantana ma bawan na Allah kai ba ka so a cuci bawanka amma kana cutar ba- bayin Allah abinda ba ka so a yi wa ɗanka to kada kai ma ɗan wani in ba haka ba to wannan abu da kai wa ɗan wani sai ya faru da ɗanka shi yasa cewar jalla ne ke falansa tarda mun ya durru abdaka ai sai ya ba za ka yadda da mai cutar bawanka ba wa ina a sako da ko bawan naka ɗanka zai fito ya laifi a biyo shi a guje kana kai kai kai mu da shi alhali waɗannan naka ba laifi ya yi amma ka ce za a taba shi to kai ma ko idan bawan Allah ya yi laifi baro Allah kayan ka kar ka taba Allah bawan shi tunda kai ma baka yadda a taba maka dan ka ba wa in aka ko da dan nan naka yi laifi to fattaki yana rabbaka shi ne ka ji tsoron ubangijinka kar ka taba yayan wasu radiyallahu anhu shekara ta ashirin bai ke jawo mu da duniya wannan ka san lalle an yi za a yi babban nan gaba ke dan shekara ashirin da ɗaya ne ke jawo duniya wannan falasta tarda man yadurru abdaka wa in asafata kiyanna rabbaka
ولازم الفتنة shi ce ka lazumci zama cikin bakin ciki وذكر الموت wannan zama cikin bakin cikin mafiya tubaye a cikin sa mutum zai samu kuɗi da yawa amma za ka lokacin da shi a gida cikin bakin ciki wannan bakin cikin ba da kowa yake yi ba wannan bakin cikin na kubcewar wasu abubuwa ne da suka shuɗe ko kuma daren da ya shuɗe ya shuɗe ba a yanke shi ba kuma imamu shafi ya faɗi ya ce alwaqtu kasai in lam tat'ahu qad'aka shi lokaci kamar takobi in baka yanke shi da biyayya Allah ba zai yanke ka da safan Allah to wata kila shi ya kwana da yi wani su abubuwa ba to zai wuni yana fakin duk wanda ya zo zai haɗu da wannan bakin cikin zai haɗu da wannan bakin cikin to saboda haka shi ya sa shi warjin lani ce wa lazim da huzna ka lazim ki zama kai ma cikin bakin ciki duk abin da ka san kai kuskure ko baka yi shi ba daga dare ne ka saba yi ko kai bashin waziba ko ka to kai da kana bakin cikin wannan rashin zuwa wannan taro da manzon Allah yake zuwa baka samu kaje ba kai ne cikin bakin cikin baka yi nawo zulun ka da dare ba kai ne cikin bakin cikin kai laifi kuma Allah ya hana yi to da kai irin waɗannan su da suke janyo wa sufaye bakin wata kila wani zunubi ne kai baka sani ba sai ka zo kuma yana cikin tafakkurin wannan zunubi da yana cikin bakin ciki to sai wannan bakin ciki yana ganin ka sai ga sunan irin su ne suke sani suke sani in ba dan mutane ba ma ni ne sai zan saba wa Allah to sai mutum ya dauka kuma shi ne laifin ma so da ka idan sun ji yana cikin bakin ciki duk wanda ya zo wurin sa zai gudje laifin a kansa ne kurum shi yasa ba a fuskantar sun suna cikin wannan yanayi shi ya ce wa lazimul huzna ka lazimci zama bakin ciki a a wannan shine yake faɗi a a a diwani yana cewa wa ahzanuhu mawsuratun bi tafakkuri bakin cikin manzo Allah yana hada shi da tafakkuri in annabi yana faɗi cikin bakin ciki ba za ka gane ba sai ya zauna ya ta tunani ya ta tunani wannan tunanin shi kenan sai ya sadar da shi kuma cikin wato shuhudin ayyukan Allah ga bayi in na take ce ne cikin iyayen mu mu'minai ma wato iyayen mu wato matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yayi shiru kadan shikenan an yaje mata kuma manzo Allah zai hada wannan bakin ciki da tafakkuri shikenan an gama da shi kuma da za ta an jima in jira ba za ta haka mata alheri kai kaza ba manzo Allah zai hada laifi da laifi a lokacin da duk girman laifin kai ne shu shi ke nan zai murmushi kuma an gama da kai an yaje in kai wani sabo gobe ba za a hada da jiya ba ba zai ta haka ma kai jiya ba a wannan zai sabon shi ke nan jibi ma an kai daban ba zai taba hada laifin ka nan abin nan saboda haka lallai mu gane ma'anan wannan mu rika zama cikin bakin ciki a bisa laifukan da muka yi وذكر الموت لا تنسه نعم وذكر الموت لا da tunanin mutuwa sannan mu rika yin mu zauna cikin bakin ciki saboda tunanin mutuwa shi ma لا تنسه la tanzahu kada ka manta da mutuwa كذا سؤال الميت haka nan tambayan mamaci da mala'ikun nan guda biyu suke yi shi wace karka manta da wannan in ka ga mutum ya shagala ya zo ya zauna a mai- a majalisa ana kankata dariya ya manta zai mutu ne wallahi da zai tuna zai mutu ba za ka ji ya kyakya ta dariya ba shi yasa ba a ganin su ba suna irin wannan za ka ga malamai waɗanda ba su samu irin waɗannan ayyuka na bayan Allah ba za ka ga malami ya ƙirƙi dariya ma har ya buɗe kafa ko malami ne wallahi ko karke mamaki ba na abin alkai a sharri aka yi aure sai ya rike dariya ya buɗe kafa saboda zikiri bai shiga can inda zai hana shi wannan amma halar su ba ba wannan ko wani abu ne ya rike ma su ba za a yi sa a yi ƙirƙi dariya haka bai yiwa sai dai Umar bin Abdulaziz ya kan gayyato ma taron malamai yace da Allah ku ga mun me annabi yace akan mutuwa an taba zuwa aka wani maje- majalisi da ya so ma sai da ya sati da farfado sai dai Umar bin Abdulaziz shine wanda da ya rasu ana cikin jana'iza sai ga takarda ta sakko daga sama da ta- da ru- da rubutu na kudra irin rubutun da aka rubuta na salatul fati cewa wannan takadda ce daga Allah tabaraka ta'ala mai gafara mai jin kai ya gafarta wa Umar bin Abdul Aziz cewa ba dan wuta bane wannan gawar da kuke gani to saboda haka ana so da yawa mutum ya rika duba hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan mutuwa domin ya rika samun wato gyaran zuciyarsa dan idan mutum ba yawan duba irin wannan shine za ga ya shagaltu da duniya da yan duniya da yawan dariya da yawan sharrance sharrance da abubuwan da bai kamace shi ba to amma idan yana yawan a jin hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan mutuwa za ga yana Allah ya kiyaye la budda sai sai babu makawa in kana so ka san wato kaifiyar yadda za ka rika zama cikin bakin ciki da kuma kaifiyar yadda za ka rika tafakkuri cikin mutuwa
an tuqaddima ta'alluma ka fara gabatar da neman ilimi tukun shi ce in kana so ka san wannan to ka fara gabatar dan in baka zama malami ba to ba za ka san ya za a yi hakan ba sai ka zama malami sannan ne za ka san kaifiyar da za a yi wannan shi ne shi to ka fara gabatar da neman ilimi fa kulli sa'atin ilahi muhkima sannan ka kasance bayan ka tara ilimi dan karka dauka ilimi wa'azi ne kawai da larabci da zakin baki a shi ke fa kun ka kasance mutima mai kyautata lamarinka shari'atul ilahi da shari'an nan ta ubangiji karka iya karantawa baka iya aikatawa karka iya aikatawa ka zo kai ta zagin jahilai jahilai kuma sun iya aiki kai kuma ka iya karatu amma kai baka iya aikin ba su kuma jahilai sun iya aiki a kaji kunya ce ai abin kunya ne malami ya iya karantawa jahilai kuma sun iya aikata abin da aka karanta da a wannan abin kunya ne so da ka shi ne shi warje Allah an yace ka kasance mai kyautata ayyukanka a bisa shari'an nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza Allah ya ce kaza ya ce kaza mutane su yi wa alkabara amma ko kai za ka fara keta wannan alfarman da Allah ya ce a abin da kace annabi ya ce din nan ka zama kai ka fara aikata shi kar ka yadda ka zo ka ce annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza ai karatu kar a zauna zuwa ni zuwa ni zuwa ni jahilai ne kaza a kar ka haka kai dai faɗi sakon ka faɗi abin da Allah ya ce faɗi abin da annabi ya ce kar ka yadda waɗanda ka rena kake jahiltar da su su yi kai aiki ba tashi ranar lahira baka da komai kar ka yi haka saboda ka yan uwa ne hatara mu lura da wannan baitin na shehu da kyau
fal ilmu shi yake kaga ilimi bar ma mu fito maka da ma menene ma ilimi dan kakka dauka karatu ne kawai ko wa'azi shine ilimi bari mu ga maka menene ilimi shi yake kaga ilimi amri na rantse da wanda raina ke karkashin ikon sa huwa imamul amal shine jagoran aiki ba yanda za a yi kai aiki ba ilimi dole ne sai da ilimi za ka yi aiki domin ilimi shine jagoran aiki kama ta an ta khairur rusuli kama ta kamar yadda ya zo an ɗaha daga annabin nan mai suna ɗayin mai suna hadi shi ne ɗaha annabi mai suna ɗayin mai suna hadi khairun rusul biyayyen manzanni shi ya faɗa ba ni na faɗa ba ya ce manzan Allah sallallahu alaihi shi ne ce ilimi shi ne jagoran aiki hasil uluman shi ne sai ka nemi ilimai arban ilimin da za ka nema guda hudu za ka nema in shehu da salih ya kai mai neman shiga fadan Allah shi ne salih ya kai almajiri ka nemi ilmai guda hudu kuma shehu jalla an zai nuna maka yadda zaka nemi su.
awwaluha shehu ce farkon ilimin da zaka nema a cikin hudun nan irfanu rabbil malik ka fara neman ma'arifar Allah sanin Allah shi ne farkon ilimin da zaka nema in ji shehu jalla an shi ne ilimin da a zamanin na ake mai da shi baya har ma za ka rika gyara ta a ilimin da sai ka ne sai ka iya izziya sai ka iya alari sai ka iya kaza shi ce awwalu ha irfanu rabbin malik farko shi ne sanin Allah ma'arifa fara da shi domin idan ma'arifa ta zo ma'arifa haske ne duk ilimin da ya zo za a yi aiki da shi amma idan babu wannan hasken na ma'arifar Allah to sai ga mutum gashi malami amma aikin da kai ka ce ba ma guji ga dai ilimin rau rau rau amma in ya tafka wani irin aiki zaka ji kai wannan wallahi sai dai ba ma guje kawai in ba ba ma guje ba zai irin wannan aiki so da ba hasken ma'arifar Allah amma idan hasken ma'arifa ya zo wa zuciya ba yanda za a yi mutum ya aikata wani abin da zai cutar da mutane ko ya aikata wani abin da zai zai lalata addini ba zai yi ba kada mutane su dauka kamar yanda za a rika ganin mutanen zamani a ce mutum ko ya san Allah ce wai baya sallah ko baya azumi a wannan ba ma'arifa ba bai ma cikin ma maganar irin wannan tafiye tafiye Ibrahim da ake a wancan wani abu ne daban wanda kai ka sani ne amma abin da shehu radiyallahu ta'ala ne ke kai ai ya ga mana a wasiƙunsa man arada an yakuna ma'izi hali fa yasluku tariqi fil aqwal wal af'al to kuma kowa ya sani shehu ya faɗi ya ce ni ina kan bin umarnin Allah ina kan gujewa halin Allah duk abin da Allah ya faɗi a kansa nake abin da Allah ya hana na bashi saboda ka kai ma ka zama haka amma magana cewa wani ya san Allah ya yi kaza wani a karka hada karka jingina shi Ibrahim karka tarkato komai da komai ka yafa masa in haka kake ji musulmai nawa ne suke shan giya annabi ne yake a sha musulmai nawa ne suke zina annabi ne yake a zina mutum musulmai nawa ne suke tata suke sata suke liwadi annabi ne yake a yi amma kuma suna jingina kansu da shi sun ce su musulmai ne suna ka kaiwa kanka adalci in dai musulunci shine addinin baki dai a cikin musulunci an samu mazinata an samu mashaya an samu yan luwadi an samu barayi to kai wa shi tijan ma adalci dan Allah idan ka ga wani dan dari da aikata na ka dauka irin wannan ne tunda a musulunci ma yana samu kuma duka musulmi kayan annabi Muhammadu ne to haka kuma idan an samu a cikin dariƙa ka zo sun aikata na mu sarka ta duka yan dariƙa ko kuma ka ga a cikin faila an ta waɗannan arifai ne masana Allah ne a ta a cikin bani kaza a kanka ta kayi shi Ibrahim dan uwa kai wa kanka adalci to daga in dai ba wannan ake tsoro ba ɗan uwa kowa ya je ne ma'rifar Allah a san Allah kar mu ce ta ai an ce ai ba kyau ai sai an hada ta littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza gashi dai shi Ibrahim radiyallahu anhu shi ya kawo yace ilimi shine jagoran aiki dole ne ai karatu dole ne a san ilimi a je a nemi ilimi sannan shi ce kai ka nemi ilimai guda hudu amma zan nuna maka a cikin waɗannan awwalha irfan raddul malik domin a cikin hadisul qudsi Allah tabaraka ta'ala da kansa ma yana faɗi ina ta ta'rifuni qabla an ta'buduni wa kayfa ta'buduni wa lam ta'rifuni ka sanni kafin ka fara bauta mini yaya zaka bauta mini baka sanni ba yaya za ka bauta mini baka sani ba so da ka fara da sanin Allah wasani ilimi na biyu da ya kamata ka nema in so an ta'rifa ma yu'alliqu 'ala al-ibadat shine ilimin fiqh ilimi na biyu ke ka san abin da ya rataye a bisa ibadu shine an ta'rifa ma yu'alliqu 'ala al-ibadat ka san abin da ya rataye a bisa ibadu ka san tsarki ka san alola ka san sallah ka san yadda ake yin dukkan ayyukan nan na shari'a
fa za ta haqqu yace wannan shine ma'anan fadin imamu malik shine ma'anan fa za ta haqqu wanda ya samu wannan to shine wanda ya kamata kowa ya nema dan imam malik ya faɗi ya ce man man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqat faqat tazandaka wa man tafaqqa wa lam yatasawwafa faqat tafassaka ومن جمع بينهما فقد تحقق wanda ya sami ilimin shari'a bai sami ilimin hakika ba to zai zama fasiki zai zama fasiki domin zai dinga zagin musulmai yan uwan shi zai dinga faɗin maganganu akan mu'minai kai har kuddi kai ma har kudubai har agawa manya manyan buzuman kuduban halitta ba zai fi tsoron zagin su ba saboda me ya tara ilimin shari'a bai sami ilimin hakika ba domin da yana da ilimin fiqh da da ilimin tasawufi yace kuma wanda ya sami ilimin hakika da sami ilimin shari'a ba shi kuma zai zama zindiki zai zama zindiki domin zai bar addinin mata ne da nasara domin ya san Allah amma bai san dokan Allah ba mutane biyu ne ko hudu akwai wanda ya san Allah bai san dokan Allah ba shine wanda yake da ilimin hakika da da ilimin shari'a ya san Allah amma bai san dokan Allah ba akwai wanda shi kuma ya san dokan Allah amma bai san Allah ba shine malami rasmi mai tsabar ilimin shari'a amma bai da ilimin hakika shi dokan Allah ya san amma bai san Allah ba akwai kuma wanda shi kuma ya san Allah ya san dokan Allah to wanda shine Imam Malik yake kalima kan kiran shine shi yake fa za ta haƙuƙu wanda ya samu shari'a ya samu hakika to wannan shi ake cewa tahakkuki farko ya san Allah sannan ya zo kuma ya san dokan Allah to wannan shine mutahakkik shine kala duwan da kaman tasawufi in balani ya kamar zaka zance al-ariful muhaqqiqul mutahakkik to shine wanda ya zama wannan
ثالثها to ilimi na uku da zan zaba maka a cikin ilimin da zaka nema irfanu halin nafsi to ka san halin zuciya kuma ka san nafsi kaga wannan ilimin ma ba a nema ilimi ɗaya ko ba ke nema shi ilimin rizo ba a neman ilimin marifa ba a neman halin nafsi ɗin shi ne ce ka nemi sanin halin nafsi ka san me ce ce nafsi ɗin ya ce ta farko tana nafsul ammara me ake mata ta zama nafsul lawama me za a mata zama nafsul mulhama me za a mata zama nafsul mudma'inna me za a mata zama nafsul rajiya me za a mata zama nafsul mardiya me za a mata zama nafsul zakiya dukkan su zuwa qur'ani nafsul ammara wa ma ubarri nafsi inna nafsul ammaratun bisu nafsu nafsu nafsul lawama wala uqsimu bin nafsul lawama nafsul mulhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nafsu a a nafsu zakiya qad aflaha man zakkaha nafsu mutma'inna ya ayyatuha nafsu mutma'inna nafsu radiya irji'i ila rabbika radiyatan nafsu mardiya irji'i ila rabbika radiyatan mardiya to daga nan ne farkuli bi ibadi urkuli jannati to in halar Allah ta gaya wa bawa wannan shi kenan kuma to sau da waɗannan shi ne ilimin da su yarda Allah ne suka nema ka sani wancan zuciya kama na wata irin zuciya ce ammara ce zuciyarka ko lawama kuma idan ammara ce ya za ka gane idan zuciyarka ammara ce idan kai zina sai aka kira ta aka yi maka wa'azi aka yi maka nasiha a ce wani bai kamata kai zina saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce kar a yi zina kar a kusanci zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza akan zina malamai ba kaza kaza sai muke sha kai dan wannan wasu ba ba ba ladi suke ba wasu ba ba jini suke sha ba wasu ba kaza to zuciyarsa amara ba ta kai malawawa duk mutumin da in yi laifi sai ya hangi ma laifin wasu shi bai maganin nashi to zuciyarsa amma rafin da su shi shi ba ma a maganar sa bai cikin lissafi dan in bai hankali ba har mai zai mutu Allah in har mutum da ya kokari ya ɗauke zuciyarsa daga amma rafin da su ya kai ta lawama ba wallahi da zaka ga ya mutu a cikin musulunci so da kullum shi laifin wasu ke gani duk ko mutumin da bai kallon laifin sai na wani ha ai ko a zahiri mutumin da yake tafiya bai kallon gabansa yana kallon wasu da wuya ka ga mota ba ta ture shi ba ko ya tuntube ya fada rami ko ba ka ce bane to duk mutumin da zai shagaltu da laifin wasu to laifin sa ne zai halaka shi so da ka shi yasa ake tsoron wato to daga nan ne mutum in mutum yana so ya gane zuciyarsa lawama ce kuma idan mutum ya yi zina ko ya sha giya kamun ma wani ya gani balle ya mai da kansa zai kwane a kuka a daki shi kai ina gashi Allah ya hana gashi na yanzu ina zan sa kaina ina zan sa kaina yanzu gashi Allah ya hana Allah ya hana ƙarya nayi Allah ya hana kaza nayi Allah ya hana tafi nayi to to zuciyarsa ta zama lawama mai zargin kanta to daga nan ne sai a fara mata ilhama sai ta zama nafsul mulhama sai Allah ya mata ilhama sai ta zama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai Allah ya nuna mata cikin kin ga wannan aikin yan wuta kenan wannan kuma aikin yan aljanna ne in kika wannan kina cikin masu tsoro na in kina in kika wannan kina daga cikin kafirai to shi kenan daga nan ta gane ga hanyar da zai kai ni wurin Allah ga hanyar da zai kai ni wurin shedan to shi kenan sai mutum ya fara kokari gyara ta har ta zama nafsul mutma'inna to da ta zama mutma'inna dama Allah ya mana da abin da yake sa ta zama mutma'inna zikiri ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub to da zaran ta zama wannan shi kenan sai ta fara jin maganar Allah daga nan ne za ta fahimci man menene alqur'ani daga nan ne za ta gane wannan daga nan ne za ta fahimci maganar shi shi jarar jalla an da yayi magana akan qur'ani kuma daga nan ne mutum ke zama dan dariƙa duk mutumin da zuciyarsa ba ta zama nafsul mutma'inna ba ko kana ganin shi da sharbi yana zuwa daira ana har rakawa da shi ana wata kira ma har zikirin kwana yake zuwa kai ta addu'a da kai kace to Allah zai tabbatar da mu kawai amma da su yin dalika ko zuciya ta zama mutum inna sannan ne wannan ba ni na faɗa ba su she wannan dalika su suka faɗa ba wanda ya isa ya zo wurin mu mu tabbatar da tantin mu a cikin shi sai ya samu nafsul mutmainna shi yasa muke hora almajiri da yawan zikiri dai ya samu nafsul mutmainna dan sai ta zama mutmainna in ba ta zama mutmainna ba yau mu zaki mu ma zai dan ba zai san mu ba a to yana da amaratun bisui ko lawama ko mulhama yana da ai ba zai gane mu ba sai zaki kawai to da ka sai zuciya ta zama mutmainna sannan ne zai iya yarda da har mu na faɗin aikin da yake nema to daga nan ne har mutum ya gaba har zuciya ta zama zakiya har ta zama kamila har ya fara mushahadan malakucin Allah tabaraka ta'ala Allah ya mana wannan min gadriha to mutum ya samu ilimin nafsu wannan da muka karanta din ka san nafsu min gadriha ka san ya take yautar bawa wa kaidaha ya take shirya mutum makir wa datti a ina take dasa mutum dam ya taka ya bambin da shi dan nafsun ka ita take dasa ma bam shi ne tafisa ta je ta dassasa maka bama bamai ta dasa maka bama bamai kana takawa sai ta kai watsi da kai shi kenan ka halaka to shi yake ka san wannan ka san kaidinta ka san irin yaudararta domin nafsu tana da halin kura tana da halin dila tana da halin damusa to idan ta rikida ta zama damusa ka san ya za a yi fada da ita in ta canza kuma ta zama dila ka sanya za a yi faɗa da ita sannan idan ta canza ta rikida ta zama kura a ko ta zama ta zama eh ta zama kura za a yi dan kowane kai ka san dai makamin da zaka dauka kai faɗa da dila in zaka faɗa da damuka ba shi zaka dauka ba kan kowa sanin haka so da ka dole ne ka sani in nafsu ta koma wuri kaza wani irin zikiri ya kamata a yi dan ba kowane zikiri bane zai shige ta sai da in ta da kida kuma ta zama kura wani irin zikiri ne za a yi in ta da kida ta zama damuza wani irin zikiri za a yi saboda ka duk wannan shine ilman dariqa din da ake bada ba wani abu ne da waɗannan abubuwa da shi wa radiyallahu anhu ke faɗi su ne ilman da ake nema dan kana ɗauka ilimin fiqh shi kadai ake nema abin da yasa da yawa ɗan uwa za a ji kamar ba a magana akan wannan fanni wallahi tallahi muna mu ma kullum nema miki Allah ya ba mu abin da ya sa saboda wannan abin da shi yake faɗi din nan shine yayi kaɗan ba cika magana akai amma ba wai mun zurfafa yawan magana akai bane domin muna kushe ilimin cikin ku a'a saboda akwai malamai masu yin magana a wannan fannin da yawa wannan din da muke magana shine yayi kaɗan shine kawai dalili ba wai muna yi bane dan muna nuna cewa wancan ne da muhimmanci wannan ne mai muhimmanci saboda ka wanda ma yayi wannan yayo da kansa abin da ya sa wannan din ne kadan yawan bayani akan wannan yayi kadan ba su kai wani ba wancan kuwa alhamdulillah har waɗanda ba yan dariƙa ba ma suna yi ko da shi ana kai ko da shi ga yanan kowa ma yana yi amma wannan din ba a yi shi da yawa shi yasa muke yawan yin magana akai yau dai ga ta kaji ma ilimin da shi yake magana a nemi ilimin ma'arifa a nemi ilimin shari'a fiqh sannan a nemi ilimin nafsu sanin halin nafsu a san yaudararta a san makircinta a san kaidinta sannan ilimi na ƙarshe ilimi na hudu shine ilimin ma'amala ya za a yi ma'amala da mutane ka san wannan ilimin shi ma ka san cewa wannan mutum idan mugun mutum ne amma ko ma'amala da shi dole ne saboda ka ya za a yi dan akwai mutumin da wallahi mugu ne amma in ka rabu da shi kuma za ka ci dan ya raɗe ka ya fi maka zaman lafiya akan yi nesa da kai in yi nesa da kai sai ya fi cutar da kai akan wannan zuwan da kake da shi. waɗannan ilimai ne na sufaye kuma suna da faɗi saboda haka ya kamata lalle a rika sanin su kuma a sannan akwai mutumin da mutumin kirki ne kana sani sosai amma rafarsa nesa da shi ya fi kusa da shi in kai nesa da shi imanin ka zai dinga ƙarfi amma in ka kusanto shi in kai wasa imanin masu ya kwace kuma salihi ne lafiyayyen salihi mana gari to irin irin waɗannan ilimai ne kuma masu zaman kansu dole ne a san a cikin su ne za ka san da za ka yi ka zauna da matarka duk kaidinta duk makirsu ne za ka san yadda za ka yi ka gauna da ƴan uwa lafiya wannan mugu ne wannan azzalimi ne wannan fasiki ne wannan mashayi ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne dan hausawa sun faɗi sun ce in ba ka iya kama arawo ba shi zai kama ka ba haka aka yi mata wani kwanaki ta ake babu labari ina ji ne shi yake ne za a kama shi ne ko ko ko bolis ne ko ya aka yi ne ya nuna wanda zai kama shi ya yi annabi ya zaga aka rage shi da dukayen nan da to saboda haka idan ba ka da wannan ilimin da ake faɗi din nan to wallahi tallahi za ka iya ganin bashi ka nemi ka guje shi sai ya manna maka ita kai ne saboda haka yan uwa mu lura da waɗannan ilimai guda hudu da maulamu shi ibrahim radiyallahu anhu ya mana wasiya akan su mu gane ko mu bi su take ne mu bi su take ne Allah ya mana muwafaqa ina ganin mun kai matsaya ko dama wannan shine amfanin zama da yan uwa ma abota zauki wani dan uwa ya ce to ai wannan magana da shi ibrahim ya yarda Allah ba shi fare ba a na cewa a nemi ilimai guda hudu farko a fara da ma'arifa yace ai hatta ma masu ilimin fiqh masu karatun fiqh ana farawa ne da ahalari yace to me ahalarin kansa ma da ma'arifar ya fara shi ba dan abin da yake awwal ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi to daga nan ne sun ma'arifatu ma yuslimu farda ainihi karatun ba sai ya lura da yace me ahalari ya ce farkon abin da ya wajaba akan mutum baligi shi ne ya inganta imaninsa to da me ake inganta imani da me ake inganta imani abin da shehu ɗin ya wani shi ne ma'arifa ɗin to sun ma ma ma ismin zuhar da ainihi sannan kuma ya nemi abin da zai inganta ko gyara farlan ainihinsa da shi shi ne cikin kenan shi yasa kawo ka aka kawo salati kaza kaza kaza kaza amma daga can awwal ma ji annun kallabi tasfiyu imanihi saboda ka yan wannan masa ne aka yi ni daga gani kamar alƙalami ne a hannun mai rubutu duk abin da kaga an yi umarni ya ce a ce yi kaza a ce yi kaza ina da magabata na saboda haka abin da aka sani shi nake yi ran da aka ce a yi tafsirin alƙur'ani sai kaga an yi tafsirin alƙur'ani amma yanzu abin da aka ce a yi kenan saboda haka shi ne dalili an aka yi magana kan maulidi mayoyi da yawa ai qur'ani ba shi dai maulidi ne menene maulidi ba tana da annabi ba to za ka rika tunawa za a rika kawo maka abubuwa ga su nan da yawa wanda za su tuna maka halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imma aka in ka bi su fir'auna ana so a tunawa makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa waɗanda suka gabata daga annabawa an hada su da kafirai waɗanda ke wato wato wato fajirai ga irin bannar da suka yi kuma ga irin mutuwar da suka yi haka kuma an kawo labarin mutanen kirki su kuma waɗanda suka fallama annabawa ne kuma ga yadda suka ga yadda suka yi to haka gaba ɗaya lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayar da take magana Allah yana faɗi na ta qul bi fadlillahi وبذلك قل قل بفضل الله برحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل كبيرة يا رسول الله بفضل الله دخل الله الله وبرحمته لكم رحمته فبذلك فليفرحوا waɗannan abubuwan guda biyu ras da su ne ya kamata mai hankali ya farin to menene fadalan Allah da rahman Allah shine wato wato rahman Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahman Allah halalan Allah kana yin zuwa alƙur'ani shi ne wannan addinin namu ba ce da to da addinin mu da alƙur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ya kamata mu ne ya fari saboda ka dama mu daiman cikin marar da alƙur'ani to kuma sai aka zo aka waye gari kuma muka ma shehunan mu da sauran magabata suka nuna mana falalar yin maulidi abinda ba a yadda ba dai kar a zo maulidin kuma a shiga wasu abubuwan da bai halatta ba kamar zagin mutane da sauransu shi ne abin da yake ba kyau ba a so ka shirya maulidi kuma ka rika zagin mutane kana kawo wasu abubuwa abin da ake so ka faɗi darajojin manzo Allah darajojin sahabbansa darajojin iyalansa iyalan gidansa da kuma abin da ake nema na yabo da sauransu to wannan shi ne maulidi amma ba ka sai abin ya zama kuma wasa kuma dan uwa janaba ta same ka baka san niyyar da za ka yi ba bayan ana so dai ba a so mutum ya tuɗe kayan sa baki daya domin wanka ma haka na ado sai lalurar gaske mutum zai tuɗe kayan sa duka